إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya da jijjina marasa iyaka su tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda bisa kaddara wasa da yardarsa da amincewarsa ya kaddara haduwarmu da saduwa a wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka na alfurqan da yake wannan unguwa mai tarin albarka ta tudun more a wannan gari mai tarin albarka na tawa jamhuriyar Niger ci gaba da karatunmu na adda'u waddawa wanda suka bi sai da aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi liman sa'ala anid dawa'i shafi wallafar al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala wanda yau zamu tashi darasi na 32 a cikin jerin karatukan da muke gabatarwa muna nan a cikin bayanin da malai yake muna na har yau dai wasu daga cikin rudadu wanda duniya ta ruɗe su har ma suke ganin gwara su samu ita wannan rayuwar su rasa lahira suna ganin cewa ita kamar duniya abu ne wanda yake ciniki ne kai tsaye za a biya ka amma kuma lahira abin ya zamanto a matsayin kamar bashi ne suka ce kwai abaka ya fi ya fi kaza a kulki Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Malan na nan name da masu raddi game da abin da suke fada, ko abin da suka fada, yana walwale shubuhohinsu, saboda mu yi hankali kada mu ruɗu mu ma da irin abin da suka ruɗu da shi. To Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu. Gabanin mu shiga cikin karatu, akwai saƙo na ta'aziyya da za mu gabatar na ɗaya daga cikin ‘yan uwa inda suna bibiyar karatuttukan nan tun ba a kai haka ba suna cikin mutanen da suka cajja mu kware da gaske akan a dage a tayi kuma a tarufin Allah subhanahu wataala Allah ya kai inda aka nuha shine Alhaji Malik wanda yake mahaifi ga aboki kuma amini na awwal maliki wanda kusan mun san juna kusan shekara sun fi shekara kusan shekara 20 da muka san juna da da awwal amir wanda tun muna agaji yayi muna sakatare a agaji eh tun muna agaji yayi zaman to sakatare namu na na agaji har zawa inda muka dawo kungiyar ihya sunna muka kaf aka kafa ta wajejen demil set kuma ya zaman to shine har yau a matsayin a wannan lokacin shi da a matsayin na na saktarin kungiya ta agaji kuma shine saktarin tsara tafsiri mutun ko soma tafsirin mu da muka gabatar a Demil Diset shine wanda ya jagoranci tsara tafsirin da kuma lura da gudanarwa har zuwa shekarun nan sama sama ma muna tare da shi ana gabatar da ayyuka babansa mutum ne wanda yana cikin mutanen da ta suke ba mu shawarwari a kode yaushe kuma suka ba mu tarihi na abinda yawa kana ya faru a baya ta tafiyar da'awar sunna tun gabanin a aihe mu muna fatan Allah subhanahu wataala ya ji kansa ya gafarta masa ya hasa kabarin sa ya sanya aljanna ce makomar sa ko kuma idan ta mu tazo Allah subhanahu wataala ya sa mu cika da imani iyalin sa muna tura musu ta'aziya muna ce da su inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajlin musamma faltasbiru waltahtasibu Allah subhanahu wataala ya datar da mu zamu tashi akan gabar da malai yake cewa wa in kunta ala shakkin faraji ayat faraji ayatillahi فراج آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيعته ووحدانيته وصدق رسله بما أخبروا به عنه idan ka kasance kana kwankwanto kana mai shakka game da al'amarin Allah subhanahu ta'ala da kuma alkawalin shi Allah da irin abin da Allah ya tanada wa bayunsa masu imani ko kafirai a gobe alkiyama da ma abin da manzanni suka bayar na irin wahalhalu da kuma yanayin za a shiga a irin alkiyama to kana mai kwankwanto a wannan malace faraji ayatillahi ka kai muraja'a kai bitar ayoyin Allah subhanahu wataala ay ayatul rabb ayoyin ubangiji wanda yake shine wanda yayi halitta tabar ta'ala wanda dauka tabbata gare sa addalatu ala wujudihi da take nuni akan samuwar shi Allah subhanahu wataala idan aka ce al-aya ana nihin al-ayat akwai al-ayat kauniyah aka ce aya sun kashi kashi biyu malamai akwai aya qur'aniya kuma akwai aya kauniya aya kauniya shine irin irin halittar sama wannan aya ce ta kaun kai karan kanka aya ce wa fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahidun cikin dukkanin komai na rayuwa ba wani abu a duniya face a wannan abun idan ka bincika kasa tunani da lura zaka gano cewa shi Allah shi kadai ne duk wani abu a duniya ko miye idan ka nazarta ka kalla ka duba shi da kyau to zaka gano cewa Allah subhanahu wataala shine alwahidul ahad as-samad shine wanda shi shi kadai ne sannan kuma ya kadaita bil mulki wat tadbir wanda ya kadaita da mulki da kuma jujjuye da sha'anin bayinsa sannan kuma shine as-samad wanda kowa yake nihi yake da bukatuwa zuwa gare sa kuma shi baya da bukata da da kowa to ka ka binciki kai bitar ayoyin Allah subhanahu wataala da suke nuni akan samuwar Allah cewa shi Allah ai samamme ne Allah samamme ne wa qudrati da kuma kudirata Allah subhanahu wataala iko na Allah Allah na da iko akan dukkanin komai a rayuwa na da saitara akan kowace halitta a duniya wa mashi'atihi da kuma ganin damarsa ba wanda ke tsara ma Allah yace ga abin da ake da bukata yayi a shi Allah shine ke yin abin da ya ga dama amma duk wani mai mulki a duniya hatta abin da zai fada yanzu duk shugaban kasa inda yake abin da zai fada ba sai an tsara masa akwai mutanen da kawai su aikin su tsarawa shugaban kasa bayani idan yazo kawai za a bashi ne karanta amma duk duniya cikin halittun Allah ba mai tsara ma Allah wani abu shi Allah ke tsara kayansa kuma shi ke zartarwa jama'a mun fahimta daga mashi'a ta Allah subhanahu wataala cikin yanin daman Allah ya daga wasu ya kaskantar da wasu aka ma wasu aka ba wasu karatu aka ba wasu karfi kowa Allah ya bashi abin da ya dace da shi mashi'a ce tawa ta Allah subhanahu wataala wa wahdaniyatihi da kuma kadaituwarsa da ibada shine wanda ya cancanta abota ma Allah shine wanda yake da wahdaniya ya kadaita da shine al-ma'bud al-mustahiq lil-ibadati kadaituwar Allah cikin kowane halitta cikin komai a rayuwa Allah ya kadaita ya kadaita kuma shine wanda cancanta da da abota masa wasidiqu rusulihi da kuma gaskiyar manzanni cewa manzannin Allah tun daga manzan fari kusan akwai bambanci tsakanin manzo da annabi manzan fari a aqidar mutu ahlus sunna wal jamaa ayoyi da hadisi sun tabbatar cewa annabin Allah ne annabi annabi nuh alaihi salatu wassalam shine manzon fari amma annabin farko annabi adam ne shine abul bashar akwai bambanci tsakanin manzo da da da da annabi to shine manzon fari wanda ai an fara saba ma Allah subhanahu wataala ne an fara yin shirka ne wa Allah subhanahu wataala zawar annabin Allah annabi nuhu alaihi salatu wassalam to da gaskiyar manzanni sa cewa duk abun suka faɗa tun daga wancan lokacin tun daga manzon farin annabi nuhu har zawwa dan gatan Allah zabe a cikin halittun Allah baki daya wanda sama da ƙasa ba wanda ke da darajar sa annabi sallallahu alaihi wasallam to duk abin suka faɗa gaskiya ne domin duk abin da su faɗa wahayi ne daga wa daga Allah subhanahu wataala ba wani manzo da yazo yake farfagandi yake da'awar abota masa duk kiran da suke yi ani abudullaha washtanibu at-taghut abota wa Allah shi shi kadai ani sanci dukkanin abin da yake taghut fi ma akhbaru bihi an cikin abin da suka ba da labari game da Allah subhanahu wataala kaga ai manzani suka fi kowa sanin wa sanin Allah daga su suka fi cancanta su ba da labari game da wa game da Allah subhanahu wataala eh manzani sun fi kowa sanin Allah to su suka fi cancanta kuma su ba da labari su faɗi abu game da Allah subhanahu wataala saboda sun fi kowa kusa da Allah subhanahu wataala domin cikin halittu sune zababbin Allah subhanahu wataala sune wanda Allah ya zaba akan kowace halitta sun fi kuma kowa kima da daraja a cikin a cikin duniya ba Allah baya da kamar su saboda babban babban aiki mai girma Allah ya dora su akai shine tsamo mutane ga duhun jahilci zawa zawa haske na da imani da musulunci shi yasa kaga zaka annabawan Allah da dama sun wahala kuma sai Allah ya sanya daga cikin abin da Allah ya taimake su da shi Allah ya taimake su da iya zama da mutane wannan hadafin ma inji wasu masu kace shi ya sanya zaka ga kusan duk wani annabi sai da ya kiyo ba wani annabi inji manzon Allah ba ce sai da yake yi a rayuwarsa sai suka ce daga cikin hikimar wannan yake tahammalu at-ta'ab wal mashaqq saboda su yi dokar wahala da musibu da wanda zai iya rayuwa da dabba cikin daji sahara to kabin babu aula ya iya rayuwa da mutum dake da hankali kuma a cikin gari haka ne to wannan daga cikin hikimar da Allah ya sanya manzon Allah suka yi hatta shugaban halitta dan gatan Allah yayi kiyo yana karmi bai kai wata shekara bakwai ba sallallahu alaihi wasallam daga sun fi kowa sanin Allah daga su za su faɗi magana game da Allah a gaskata to anan malan na so mutun ya fahimta cewa idan kana cikin shakka cikin al'amura na Allah subhanahu wataala to babban abin da ya kamata kai shine ka mai da hankali domin kawa kanka service kawa kanka bidanshi ta hanyar lura da ayoyin Allah subhanahu wataala ka kalli saman nan yadda Allah ya halicce ta daga bangon gabas har na yamma kudu da arewa babu wani gimshiki da yake rike da ita ko akwai ba wani gimshiki a duniya da yake rike da wannan sama wannan ba aya bace kadibi wannan yadda kasan nan Allah subhanahu wataala ya shimfida ta shimfidawa sannan kuma ya sanya duwatsu a cikin ta an taimi da bikun katta katta ruga da ku ta nan tsaye ba ta tafiya eh kuma ka zo har ma ka zo ka yanka ka ce nan ne gidanka nan ne karanka nan ne gidanka ka gina a cikin ƙasa ta Allah subhanahu wataala har ma da tada wasu mutane da mutane iskiri wannan abu ne wani da'awa ce wani wa'azi ne mai zaman mai zaman kansa kadibe da Allah subhanahu wataala ya shimfida ya hore wannan wannan ranar kadibe da rana take rana yadda Allah ya sanya ta wani lokaci ta yi zafi wani lokaci ta haskaka eh kadibi wata kadibi tauraru kadibi halittun Allah da dama kadibi dabbobi kawai yazo ka dauki dabba kadai wallahi in dai kana da hankali ya kamata ka gano girman Allah subhanahu wataala rago ne za a kama a yanka a gasa amma zaka ga bangarorin naman sun sha bamban da juna kowane dadin kowane bukin sa yana da bambanci da da wani ba haka bane yanzu ka dauki kayan ci kawai shi kadai in ka tsaya ka mai da hankali yadda Allah ya halicci dabbobi kayan ciki sai kaske dadin anta ba shi bake da sefa gukin zaka ji a timbi ba shi bake da hanji kowanne dadin sa kuma daban ba haka bane kai wannan ba aya bace waye ya halicci wannan abun Allah subhanahu wataala to sai ya ƙara nutsar da kai cewa ba ashe wanda ya halicci wannan ababen ya cancanta ka ka bauta masa kuma ya ya kamata kai hankali da da azabar sa malike cewa wata jarrad katiratu da kamar dukkan wani abu ya gace at-tajarrud shine tsiratuwa ka tsiratu da dukkanin wani tunani wa qum lillahi nazira ka tsayi wa Allah kana me tunani aw munazaran ko kuma kana me me bita kana me bita hatta yatabayyana laka hatta yatabayyana saboda hatta ta zo ko sai zaman to yatabayyana hatta yatabayyana laka annama ja'at bihi ar-rusulu anillah fa huwa al-haqqu alladhi la shakka fihi ka tabbatar wannan abun kana tunani mai zurfafa tunani cikin al'amarin Allah subhanahu wataala ka gano ka gano cewa eh abinda manzanni suka zo da shi game da Allah subhanahu wataala shine gaskiya ba kun zuwa cikin sa wannan annabtaka da aka suka zo da shi cewa ba shakka wannan abin daga wajen Allah subhanahu wataala ne saboda akwai dalilai akwai dalilai ka binciki ayoyin Allah shi yasa ana buƙatar mutum ya dinga tadabburi cikin cikin halittun Allah subhanahu wataala ka dinga tadabburi yanzu ka dauki dabbobi ka dauki tsuntsaye ka dibi tsuntsaye suke tafiya irin suke rayuwa irin tsuntsu yake yake rayuwarsa shi kadai wata darasi ce yanzu wannan tururuwa ya ka baka aka barka aka barka da ita akwai darussa masu dimbin yawa akan ta dibi al-ankabut gizo gizo akwai akwai darasi mai dimbin yawa akan sa ka dauki rayuwar kuje akwai darasi mai dimbin yawa akan sa akwai ka dibi rayuwar sauro akwai darasi mai dimbin yawa akai sawali tara ke cewa al-hayawanatul kubra al-hayawanatul kubra ka karanta ka gani zaka fa'idantu da wasu ababe daga ciki misalin mu dauki al-ankabut gizo-gizo da Allah ya bada labari Allah ya ce wa inna awhanal buyut baitul ankabut law kanu ya'lamun abinda yasa ya jima suka ce Allah ya ce wa inna awhanal buyut saboda shi gizo-gizo gidansa da yake sakawa gidansa da yake sakawa ba shi bake sakar matar ce ke sakata kuma duk abinda mace za ta tashi za ta yi a cikin sa akwai rauni akai haka ne sannan kuma daga cikin rayuwar gizo-gizo matar gizo idan ta idan gizo ya sadu da da da matarsa sai ta dauki juna biyu to daga lokacin da ta dauki juna biyu to ita matar za ta kashe mijin shi ne zai zama to abincinta kuna fahimta za ta kashe mijin sai ya zama to abincin da za ta ci har ta haihu abin da ke cikin ta tana haihuwa kuma iyanta suna kai cin abinci za su kashe ta sai ta zama to ita ce abincin su ku je ku yi binciki kaga wannan wannan wata wani darasi ne mai zaman kanshi dan Allah kowanne in ya je wannan kallon wannan jumlar ko wannan ibara mutum ya tunane ta ka dubi yadda suke rayuwa su haka suke ta rayuwa ba shi gizo mata ke wahala a kansa ita ita ke ita ke gida ita ke komi tana samun juna bi shikenan kuma za ta kashe sa wannan akwai aya ce mai girman gaske to ba shi kadai ba akwai halittun Allah da dama da wasu halittun ma wallahi ba sai da suke rayuwa ba jama'a mun fahimta Allah ya dacar da mu to bincike na ayoyin Allah subhanahu wataala na daga cikin abin da ke sa mutum ya gaskata abinda annabawan Allah suka zo da shi wa anna khaliqa hadha hadha al'alam wanda ya halicci wannan wannan kaun wannan duniyar wa rabbus samawati wal ard kuma ubangijin sammai daga ce ar-rabb bi ma'ana al-makhluq al-ma'bud ar-rabb huwa al-makhluq alladhi awjada min al-adam wanda ya samu abutin babu shi babu wanda ya taba yin sama Allah ya gani ya kirkira babu shi Allah shine wanda ya soma fara halittar sama babu wanda ya farawa ko kun banta masha Allah ay ta'ala ya daukaka girman sa ya daukaka wa yataqaddasu wa yatanazzah kuma Allah ya cira ya tsarkaka an khilafi ma akhbarat bihi rusuluhu akan sabanin abinda manzo suka fada da mutun zai dauke sabanin abinda manzanni suka fada game da Allah to Allah ya cira to akan wannan kuma Allah ya dauka akan wannan aga daga cikin abinda manzo suka fada akan Allah subhanahu wataala shine Allah subhanahu wataala yana magana yana ji yana gani sai kaga wasu mutane suna korewa Allah sifar magana ko sifar hannu ko sifar wani abu mun fahimta akwai suka tabbatar ma Allah sifa kawai bakwai ne kawai suka tabbatar ma Allah sifa bakwai da alhayatu da alwujudu da alqidam a gida ash'ariyin ash'ariyin kenan ko wannan sifofin kawai suka tabbatar amma sauran sifat duk sun korewa Allah subhanahu wataala irin sifar hushi kaga ai hadisi ya tabbatar Allah yana yin hushi amma ya hushin Allah yake ba wanda ya sani eh jama'a mun fahimta kuma ai hadisi ya tabbata cewa Allah yayi dariya har ma Allah yake adabi ke cewa Allah yayi dariyar mutum guda biyu a inin alkiyama hadisi ne tabbatar da wannan to duk sun kore wa'annan sifofin kaga yin imani dokar wancan abun da ba annaba suka faɗa ba to kamar yana fassara cewa mutum bai da manzancin annabawan bane to kuma a danganta Allah da abinda ba shi annabawa suka danganta Allah da shi ba to shi Allah ya tsaraka akan wannan kisa ai Allah yake bude surori yace yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yace al malik al quddus al aziz al hakim yace sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yace sabbih isma rabbikal a'la fi'li ne guda daya amma asiga guda uku yanzu asiga ta madi shine sabbaha lillahi siga ta madi Allah ce tini abinda ke cikin sammai da kasa yawo Allah tasbih shine subbaha lillahi ya ga ce subbaha bi ma'ana nazzahu amma la yuliqa bihi jalla ula ya tsarkake Allah akan abinda bai kamata a danganta shi da shi ba to duk abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin kasa sun tsarkake Allah tintini game da abinda bai kamata a danganta Allah da shi ba kuma sai Allah ya ce yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin sama da abin da ke cikin ƙasa suna tsarkake Allah sun tsarkake Allah ko suna cikin halin tsarkake Allah akan abin da bai kamata da shi ba sai Allah ce sabbih isma rabbikal a'la kai tasbih ka tsarkake Allah da sunan shi wanda yake mafi dokaka kaga Allah ya dokaka subhanahu wataala jama'a mun fahimta yace wa man nasabahu ila ghairi zalika duk wanda ya danganta Allah da ba abinda annaba suka danganta shi da shi ba to faqad shatamahu abin da yake fassara realitin maganarsa ya zagi Allah subhanahu wataala kamar asharce ya turawa Allah subhanahu wataala wa kadzabahu kuma ya ƙaryata Allah saboda su annabawa suna magana ne da maganar Allah subhanahu wataala wa ankara rububiyyati kuma ya ƙaryata rububiyar Allah subhanahu wataala a rububiyya ta cewa shi Allah shine wanda wake ya halicci komai da komai eh wa mulk wa mulk wa mulkihi da kuma wa mulkuhu da kuma mulkin sa kamar mutun ya ya karanta duka wannan ne mutun yayi inkarin yayi inkarin rububiyar Allah subhanahu wataala da kuma mulkin Allah subhanahu wataala da kuma kamar ya tura zagi ne wa Allah subhanahu wataala id min al mahal al mumtani' inda inda kulli dhi fitrati salima an yakuna al malik al haqq ajizan aw jahila saboda na daga cikin abun da bai yi wa ce al muhal abun da bai yi wa impossible almahalul mumtani abinda ya biyuwa ba yadda za a kwatanta shi inda kullu zis fitratin salima bun dukkanin mutum mai lafiyayyen hankali da tunani wanda yake natsatsi ba sa kayan ka mota ba ba wanda mai yake sama ruwa ba hankalinsa an yakuna almalik alhaq ajizan aw jahila ashe an samu ga wanda yake almalik wanda yake mamallaki mai mulki alhaq almalik alhaq mai mulki na gaskiya a ce shi wanda ke da mulki na gaskiya ajizan aw jahila a ce Allah ya kasa ko kuma ya jahilci wani abu abane wanda baya yiwa mutum mai hankali nitsatsiye yarda cewa ga akwai abin da Allah ya kasa a kansa ko kuma Allah ya jahilci wani abu duk mutum mai hankali ba zai da wannan ba haka ne duk mutum mai lafiya mutum kwakwalwarsa tana bayarwa cewa akwai abin da Allah ya kasa tuna suna nuna kamar ai Allah subhanahu wa ta'ala wasu kaunin ma ba kowa bane Allah ke saitara ba kowa bane ke karkashin saitara ta Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan kamar suna da cewa Allah ya kasa ne ko sannan kuma suka ce a wasu a wasu akwai abin da ke faruwa ma shi Allah bai sani kaga wannan kuskure ne kafirci ne to wannan duk mutum mai hankali ba zai da wannan fa'inta ba la ya'lamu shay'a ce Allah bai san komai ba bai san abin da ke faruwa da bayinsa wala yasma kuma a ce Allah baya ji wala yubsiru a ce Allah baya gani wala yatakallamu a ce Allah baya magana wala ya'muru a ce Allah baya umarni wala yanha a ce Allah baya hani wala yusibu kuma baya bada lahada in kai aikin kwarai wala yu'aqabu kuma baya yi hukuba wala ya'izzu man yasha bai daga wanda yaso ولا يذل من يشاء بك اسكنتد da wanda yaga so wala yursilu rusulahu ila atraf mamlakatihi wa nawahiha kuma Allah bai tura da manzanninsa a cikin sassarin abin nan kasassa abin da yake karkashin sa wa nawahiha da kuma gehanta wala ya'tani bi ahwali ra'iyatihi kuma baya lura da da sha'anin halin halittunsa bal yatrukuhum sada kawai ya bar su aka kara zube wa yukhallihim hamalan ya basu tsagaga babu tsari hankali ba zai yarda ba a ce Allah subhanahu an kore mu Allah duk wayannan ababen kasa wasu sun ga ce Allah yana ji sai ce to an kenan ka sanya mu Allah kunya kana ji shi ma Allah na ji wannan kuskure ne Aisha Allah ya kara masa yarda lokacin da Khawlat ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana neman fatawa akan mijinta ya mata zihari zihari shine mutun ya ce wa matarsa idan na ƙara kusan idan na kusance ki to kamar na kusanci mahaifiyata ne wannan shine zihari sai ta kawo ƙarar mijinta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ko akwai wani abu wani doka daga Allah game da wannan sha'anin tun tana ɗan yariya ya aure ta sai da sanya kurce ta baki dai ta tsuha ta kai inda yanzu ba ta da wani amfani a rayuwa ta haifi masa dukkanin abin da yake cikin cikin ta kuma ya mata wannan jiharin ya kamata a ce musulunci yana da doka akan wannan ko ta zo da daki ba aya a gidan Aisha Aisha tana cikin daki annabin Allah na tsaye yana tsaye da khaula suna magana Aisha ce ni kaina wajen zancen nake ji bana jin wani manzon Allah sai Allah ya saka masa da wahayi التي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير kace ka wannan ubangiji ya cancanta abota masa tace bakin daki na ake zancan fa amma wani zancan nake jin bana jin wani amma Allah a saman bakon al'arshin Allah ya jiyo abin da ake tattaunawa akan sa to sun kore ma Allah wannan sifar taji ci Allah baya ji ko kuma baya gani ko kuma a ce a'a Allah Allah baya baya magana wasu basu riba a ce alqur'ani maganar Allah ce an taba dauki ba duka wannan qadir ba kan qadir hal alqur'ani makhluq am kalam Allah wai qur'ani abun halitta ce da cikin halittun Allah ko kuma maganar Allah ce suka yi kunnan uwar shagu suka ce basu riba qur'ani ai ba magana bace ta Allah subhanahu wataala halitta ce cikin halittun Allah subhanahu wataala shi kuma saboda yana a ce Allah na magana su ka saboda dakikantin su basu fahimci wannan abun ba aka tarkice akan wannan qadiyar suka ce wala ya amuru Allah baya yin umarni wala yanha kuma babu wa wani umarni babu wani hali wala yusibu babu lada kawai in ka sai Allah zai bibi kawai saka aljanna wala yu'aqabu kuma babu kuma duk abin da kai ma kawai dai ka aikata dai a meke da suna kana karkashin mashi'a wala ya'izzu man yasha Allah baya daga wanda ya so ba shi bane ke dagawa a'a kawai in mutun ya daga kanshi kawai ya dubar shi da kokarin shi kawai ta kai shi can ba Allah bane wala yadhillu man yasha kuma Allah bai kaskantar da wanda ya ga dama eh mutun na sami dawo sai a ce sakacin shi ne bai fa'inta ban bai gane bane ko aka mutun na sama ya dawo kasa ta ce wani ya yi sakaci da yawa shi kuma al'amari ne na Allah lokacin za ka cewa ba mutum mutum baya sakaci saboda ba abin da ya kai rayuwa tsada a duniya ko amma ka mutum yana gani kana ganin abin son ka kuma za a zare rayuwarsa a hannunka kuma dole ka haƙura ba wani sakaci ba wani sakaci wala yursilu rusula kuma Allah bai turo manzanni sa suka ce kaga wannan akwai ba wani Allah ya turo manzanni da dama wasu malamai sun ta kokarin su faɗi adadin su to Allah ya turo manzanni sassanin duniya ba wata ƙasa ba wani huri da Allah subhanahu wataala bai aika manzanni ba ai sun shiga lunku da sako eh dan su yi mutane gargadi ba ka Allah ya ce ba rusulan mubashirina wa munzirina la alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatan ba'da ar-rusul duk abin da ya kamata annabawan Allah su faɗa sun fada kuma duk abin da ya kamata su yi mutane albishir da shi wallahi sun fada kawai ya rage da mutun yayi imani ko mutun yayi kafirci amma duk abin da ya kamata annabin Allah bai bar duniya ba sai da duk abin da ya kamata ya fada ya fada imamu fita ba wani abu da ya kamata manzon Allah ya fade sa a duniya ba sai kakin ya mutu sai da fade sa abin da kaga bai gyaru ba da mun Allah bai rubuta manzon Allah zai daidaita shi a wannan lokaci shi yasa zaka ga akwai kasashe da dama sai bayan rasuwar manzon Allah sun shiga cikin musulunci musamman irin zamanin Umar dan Khattab an samu ƙasashe da dama irin su Afghanistan hatta Afriqiya wannan ta magharbin Afriqiya da muke ciki ta samu karɓuwar musulunci ne a zamanin Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yarda wanda shi ya turo komandan yaƙi sa Uqbatu bin Nafi' ya turo sa a cikin wannan gharbi Afriqiya yazo cikin tarihi ma manadarta suka ce ai wannan kasar ta mu mitarin albarka ko Niger suka ce sahabin annabi ya taba taka sawunsa a cikin ta eh irin zonkin suka ce zonkin Agadez ya liƙa wannan saharakin sahara'ul ya liƙa ta kaga sun gama duniya da da'awa lokacin da annabi bar duniya duka musulmi su nawa ne amma yanzu fa kusan kullun sai an samu sabbin shiga musulunci kullun ba addini da ke awon gaba da mutane kamar addinin musulunci Allah ya raya mu a cikin kashe mu a cikin sa bala ce wa hadha yaqdahu fi mulki ahadil muluk al bashar wannan sifar ta cewa ana iya samun mutum mai mulki ya kasa wannan sai a same cikin masu mulki cikin na duniya cikin mutane amma ba Allah ba idan shugaban kasa na wace tana shugaban kasa kuma ake kai hari a kashe mutum kasar ta na'am shugaban kasa nawa ne yake saman kujerar mulki cikin ministers aka samu da suka mutu Na'am. Komandan yaƙi nawa ya mutu. To kaga ai inda yana cikakken mulki ba zai bari ba. To wannan abin yana faruwa ne cikin kuma sannan shugaban kasa ai ba kai ina yake gani ba. Iya dai inda yake iya inda yake inda yake zaune sai iya abin da aka zo aka bashi labari. Shi yasa akwai ababe da dama da yake faruwa a ƙasar nan. Wallahi da abin shugabannin ƙasar nan ba su da labarinsa. ba kowane abu ake kwandalakin shugaban ne ba wani ababen ku dinga taya su da addu'a amma ni ya iya abun da na fahimta shugabanci irin wannan al'umma ta mu ko to wallahi abu ne mai wuya abu ne wanda akwai yauni a kansa tafaqqud ahwalur ra'iyya yana da wuya yana da wuya kusan mu ya dalili saboda demokrasiya ce ake yi amma da tsari ne na Allah da zai da zai da tsari na Allah da zai yi saltatti da ai Allah ya tsara mana manhaji da ya kamata mu rayu a kansa baka bane tintin Allah ya tsara mana li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja haka Allah ya faɗa kowane annabi sai da Allah ya bashi kogar bikin da ya kamata kowa ya rayu a kansa kuma da za a dauko wannan qawaid manhajin wannan programming wallahi da duk duniya kowa zai zauna lafiya duk duniya Allah ya datar da mu. Daka shugaban kasa akwai inda baya gani kuma akwai abin da baya ji. Haka ne? Sai a faɗi maganar baya ji amma ba wani abu zaka faɗa wanda ba ce Allah yana jin ka. Kuma Allah zai maka hisabi a kansa. Sai in ka tuba. Amma shi fa wani abu ma sai a yi shi a social media. A social media sai a yi a kare bai san ma ko an yi ba. yanzu in ka taimake shugaban kasar nan ɗan Nijar duka nawa ne duka estimation ce ake kiyasi ne ake a ce miliyan kaza amma ba mutanen kasar nan billahi allazi la ilaha illa huwa duk itacen kasar nan gaba dai Allah ya san icce nawa ne kuma kowane icce Allah ya san kunne nawa gare sa jama'a mun fahimta amma shugaban kasar yanzu ka taimake shi tawa mutun nawa ke da kai ko gwamnati ta ka taimake shi yanzu tawa mutun nawa ke da kai za a taka maka a ce na population shine mai ministry population amma shi Allah ba wani ministry zai tambaya ya san adadin ko su nawa ne daka fa kaifa yajuzu nisbatul milk alhaq almubin ilayhi sai za a danganta wa wanda baya ji baya gani cikakkiyar mulki wanda yake bayyananne sannan kuma wanda yake mulki na gaskiya sai malam yake so ya ƙara jan hankalin mu yace wa idza ta'ammala al-insanu idan mutum ɗan annabi Adam ya zurfafa tunani halahu ta'ammala lisana halahu min mabda' kaunihi mudfa ilahi li kamalihi wastiwa'ihi idan mutum da ɗan annabi Adam zai tsaya ya ware dare guda na musamman akan tunani halinsa yanayin da Allah ya halice su akai min mabda'i kaunihi nutfa tun daga lokacin da yake digon mani kowa ya tsaya ya duba tun lokacin da yake cikin yake digon madiyi ila hali kamali har zuwa lokacin da Allah ya kammala halittarsa maniyin nan Allah ya taskance sa faj'alnahu fi qararin makinata ila qadarin ma'lum faqaddarna faqaddarna fa ni'mal qadirun ko Allah ya tsartar taskace sa kuma shine yake kula da shi ya juyar da shi yana mani ya koma jini ya koma tsoka a sa mutum kasusuwa har a zo abu na ƙarshe da ake halittar mutum ake sa mutum cikin halitta miye eh na'am a cikin halitta cikin halitta abu na ƙarshe da Allah ke ba umar la'iku umarni su sanya eh ba shi ba rai ba halitta ba ci ruhi da eh gashin kai abu na ƙarshe in aka kammala halittar mutum baki ɗaya abinda Allah yake bari daga ƙarshe a sanya mutum shine gashin kansa Allah ya datar da mu to ka dibi irin wannan matakalar da mutum ya biyo tun mutum a mace na cikin sati tana sati ɗaya sati biyu har ta je kasan su mata suna lissafi da sati ba da wata ba sati na kaza sati na kaza har ta je sati na kaza har a zo satin da za a yi huwa kuma sai Allah ya taimaka kuma sai ba bature ilimin zai iya gano yanzu take yana sati kaza amma abin da ke cikin ba zai iya gane meye ba sai lokacin da Allah ya kammala halittarsa jama'a mun fahimta to kaga in mutun ya tsaya ya lura da wannan tun digon ba zama shi digon mani ashe ka taba zama wannan wata marhala shi da Allah ya ce hal ate alal insani hinun min ad-dahri لم يكن شيئا مذكورا yace inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura masu ce ai anan ka kaddara ata alal insani wani lokaci yazo wa dan annabi adam lam yakun shay'an mazkura shi a wannan duniyar bai zaman to abin da ake ambatawa ba ba a aihe ka balantana a dinga kiran su daga kai balma mahaifiyar ba a rame su balantana a kira ka ba sai Allah ce inna khalaqnal insana musu Allah mu ne muka doki dawainiya ta halittar dan annabi Adam min muqfa daga cikin daga digon mani mani ne Allah ce amshajin muka cafuda maniyin na mace da namiji sai ya hadu wuri guda namtalihi Allah ce wallahi mun yi wannan ne da mujarrabe shi shi sakana shigowa duniya ka shigo cikin jarrabawa kaga jariri duk wanda ya zo duniya zai zo hannunsa jinke halan cikin jarrabawa kenan ya shigo cikin musiba ma'araka ce sai an tafi wallahi ba a kare wannan ya ita duniyar ba ka karewa kuka kaza ko ka kada ta ko ta kada ka ne kuma bai ta Allah ce nabtalihi dan mu jarrabe shi faj'alnahu sami'an basira sai muka sanya shi mai ci kuma mai gani yace inna hadainahu sabila musu Allah mun shiryar da shi mun nuna masa hanyar da ya kamata ya biye tsira in ma shakira in ya ga dama ya gode wa Allah yayi abinda Allah yake so in ya mutu Allah ya sanya shi aljanna wa in ma kafura in ya ga daman ya tambade ya ji kiyama akwai inda Allah zai kai shi to shi malaka cewa wastiwa'i da kuma didaitarsa lokacin da yaro yake cikin cikin mahaifiyarsa kan yake kan yana sama dan sama yake yadda mutum yake rayi haka kan yana sama kuma sai Allah yayi wani wata ne wata jijiyar take tsada uwar da yaron in ta ci abincin za a narke abincin wannan jinin ba shi yake amfani mutum sai ya dinga kai masa shi ma yana moruwa yana cin wannan abu ce ta gazza kuma kuma jinin jinin take zubdawa lokacin da take take kakin ta dake cikin sai Allah ya tsira wannan jinin wannan jinin da mata suke na haila kafin ta dake ciki sai Allah tana dauka ciki sai Allah ya tsira wannan jinin saboda shi ne abincin da kuma Allah yake juyawa ana ba shi zamanto yana rayuwa da shi lokacin da mutum yake cikin ciki kuma yana zama yana yana kai yana sama kafafun na na sama na ƙasa amma lokacin da Allah ya tashi sai shigo da shi duniya a lahza ta ƙarshe sai Allah ya yi cikin abun sai kai ya komo ƙasa suna su koma sama kai wannan duk bai kamata mutum ya gano girman Allah ba har Allah ya ce kai ka ki Allah ya ce ka bari ka ki bari kai da Allah ya ga dama fa da tun waje aihuwa ka sai a rasa ka wallahi tun waje aihuwar ka ba ka bane akwai yaron da sai a zo aihuwa nakuda ta taso mace amma yaron ya kasa juyawa kuma ba yadda za a tahe shi a haka ba zai haihu ba ko kuma ta to kalle hikimar Allah in aka tashi haihuwar da kafafun suna kasa tana ya guda ta fito kafa guda take fitowa maharin arsa yaron kenan kuma ko amma sai Allah ya juyar da shi alhaza ta karshe sai Allah ya juye kansa lokacin da ke cikin wannan magagin nakudar sai Allah ya juye kansa kuma ba wani abu da ake sha ba wani magani da ake sha ba wata gwaninta a ce a'a mu mun riga mun saba ba wata saba zukari a'a aiki ne na Allah ba wanda ke taimaka mu Allah cikin wannan al'amari haka ne Allah ya kamata mu ji tsoron Allah da fa Allah ya ga dama tun mutum bai zo duniya ba sai Allah kawai kashe shi amma sai Allah ya barka ka zo duniya dan ka dinga dibi irin ni'imar da Allah ya maka yanzu fa wani akwai wanda ke gani Allah bai masa komai ba yaro nawa ne ko tun yana cikin ciki ya mutu tun yana ciki yana ciki ba a yesa ba ya mutu wani ma tun bai zan da ba tun bai zan mutum ba Allah yake kashe sa sai Allah ya wargaje al'amarin saboda Allah bai kaddara shigo duniyar ba kuma ba a bukatar gare sa a duniyar amma kai sai Allah ya maka gata sai yasa aka haye ka da kuma ka dibiye da mutun ya aka yadda daidaita tun mutun yana jariri ana ɗauke da shi ana ɗauke da kai ba abin da kai tsinana makanka baka san dala balantana je ka balantana ka iya nemo ta sai iya yadda mamaka ta yi da kai Allah ya ƙara wa mata haƙuri suna ƙoƙari fa suna ƙoƙari sai da kuma bai hana Allah ya tura su jahannama wallahi bai hana saboda tsaye da suke shuka balajensu wallahi suna ƙoƙari kai kai yanzu a baka yaro ka rike jariri ai kuji dali ne sai mace ta rike yaro shekara bi a kafadin a hannayenta in ta yi minti 30 babu ta da shi wallahi ba ta cikin natsuwa Allah ya gafarta mu uwayenmu Allah ya samu wanye da su lafiya shekara biyu kuma abinda ba ku sani ba fa wannan shayarwar ta fi doka ciki wuya a ba yaro nono a shayar da shi wannan tsotsar da yaro yake tafi tafi kokar larura cikin wuya aka zo duka wannan kula da shi waye wake zarki abinci da take ci ya zama madara Allah kuma kaji iko Allah ana aihoyin yaro sai Allah ya masa ilhamar ya ga abin da ya kamata ya dinga tsotsa to shine abincinsa shine ruwansa a ciki akwai ruwa a cikin nan ne namansa yake nan ne biredinsa yake nan ne awarsa take komai na shi na ciki shi lahiya lo yake ganin sa har mutun yazo ya fara iya a fara iya zaman da shi ya fara zama in Allah ya ga dama ba sai ya barka sai ka ko haka sai ka mutu haka nan wallahi amma kuma sai Allah ya karantar da mutun aka zunar da shi aikin waye sai gashi ko ya fara tattaka yana rarihe hanwa yana dan kawon wani abu yana tashi shi har ya iya miƙewa tsaye har ya fara gudu ku kaga wannan gudun da ya fara na race da Allah ya kama gudu ne sai ya mutu idan ana zama ai daga lokacin da mutum ya fara iya tafiya ko to ya shiga cikin wahalar duniya sai ya mutu kenan Allah ba wani ba wani dadi a duniya ba wani dadi kana tashi in kasuwa ce ma kawai kullun gurin ka tsaya ta waye ka tai in boko ce kawai kai dai kullun takardu in makaranta ce kullun muraja'a haka za a tayi sai an mutu in zaman fada na ma kuma akwai wanda su sai sun mutu akai Allah ya sauke irin wannan mutum ba a fatan ta ko zaman sa'idanu ai akwai zabbana suna can wallahi suna jira irin wa'annan mutane wallahi dadina da kai lahira ba mutun hanci wallahi kuma ba fartikin siya wallahi ai kai wallahi da akwai fartikin siya da mun samu matsala wallahi da an samu matsala da duk wanda bai yin so ko ya shiga uku bai ka san mutane ne su kasar nan akwai mutane da ma na da haushin su ta Allah ba ta so ba Allah ya datar da mu malike cewa tabayyana lahu anna man man uniya biha man ani bi hadhihi al'inaya wa naqalahu ila hadhihi al'ahwal wa sarrafahu fi hadhihi al'atwar la yaliqu bihi an yahmilahu an yuhmilahu wa yatrukuhu sada لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه wala yusibahu wala wala yusibahu wala yu'aqibahu malace tabayyana lahu zai bayyana ga mutum in mutum ya fahimci yadda abinda Allah ya masa ko tun daga mani zawa girman ka da balagarka to sai mutum ya fahimci cewa wanda ya kula da wayancan ababen abinda ake cewa kula kuma ya cira to su daga marhala zawa wannan marhala daga wannan hali kana nan shekara dai kata shekara biyu shekara uku kata har aka sanya ka sai i har ka tahiga kana ka zo turwa zai har ka je terminal haka ka jami'a kana karatu to wannan ubangijin da ya wannan kuma ya sanya ka atwar da ga kadan baka da gashin gemi yanzu kuma gashi da gashin gemi da ka da gemi da kai kake cewa baba a baka yanzu kuma gashi ana taro maka hannu ka bayar eh ai wannan karatu ne fa da kai kake cewa baba baba baba amma yanzu ka dace ka ce alhaji eh baka bane kai yanzu ka huce cewa baba sai dai alhaji eh yanzu kai ake ce ma baba kaga ai wannan karatun wanda ya maka wannan abun la yuliqu bihi an yahmula bai kamata bai kamata da shi a ce ya barka haka kara zubi bai kamata ba a ce ya barka kara zubi haka saka kawai babu tsari la ya amuru a ce baya umurta kai ce kai wala yanhahu a ce baya barka be baya baya hana ka yanzu doka misali wallahi al-maslul a'la mutun ne sai ya doko ka ya doko ka tun kana karami ya koya maka kasuwanci kana karkashinsa har ka koyi a kasuwanci ya gina maka gida kuma ita abinda ake cewa gida kuma yace ka nemo duk yariya da kake kauna zai aura maka irin su guda hudu misali ya aura maka aka bude maka makeken shago kuma aka baka wasu kudi a ƙasa yanzu dan Allah wanda ya maka wannan ka nifa da Allah akwai abin da zai cewa kai kaki tsakani fa da Allah zai ce maka wani ika zaka ce ba dan Allah zai ya ce bari ka kike bari magana fa ta gaskiya eh to wallahi almaslul a'la shi fa Allah halitta kace yayi baki daya ya halice ka yayi maka babai maka mamma yayi maka kanne da yanne yayi maka abokanai Allah bai raba kama ka zo na kake dai sai da aka hada ta da mutane wannan babanka ne wannan tantonkinka ne wannan wace ce wannan duk Allah ya halaka da mutane wannan aboki ne na karatu wannan aboki ne na kasuwa wannan aboki ne na zama a shashahi wannan aboki ne na tsegumi duk Allah ya baka azan akwai abokan da aka ba aikin komi sai tsegumi kaga ai Allah ya maka ni'ima komi kuma sai aka yi maka matar aure kuma aka baka iya eh wannan wannan ba karaman ni'ima bace sai Allah ya ce kawai ga abin da kake shike da bukata kiyaye wannan kawai wannan bari dan Allah bai kamata kai ba bai kamata kamar abin da kamata yace ka bari ba to Allah ya datar da mu wala yu'arrifahu haquqahu kuma a ce Allah bai karanta da kai haƙinsa ga abin da ke da bukata gare ka wala yusibahu wala yu'aqiba kuma bai maka bai baka lada in kai abin da yake so sai ya baka lada ai ko mai gidanka in kai abin da kake kake kauna idan mutum kasuwanci na tafiya sai ga ana dan tut ana ƙara kyautata maka in ma baki haka sai ce to ga kuma diyate ka ƙara hada ita an ƙara ma ga diyarsa an baka kuma ga kudi an danna maka kuma ga kasuwanci ga gida eh ta fa daga sassa da kai wala yu'aqiba sannan kuma bai masa uquba kaga wannan abu ne wanda in mutum mai hankali yayi yayi tunani akan sa zai gano da wannan sai malaci walau ta'ammal al'abd da a ce bawa yayi tunani ya zurfafa tunani haqqat ta'ammul abinda ake cewa tunani lakana kullama yubsiruhu wa ma la yubsiruhu dalilan lahu ala tauhidi wan nubuwati da duk abinda mutum yake gani da ma abinda baya gani da ya zamanto hujja dalili akan ya zama kare ta Allah subhanahu wataala da bota da mutum ya fa'inci wannan karatun abinda ake cewa fa'inta to wallahi da mutum da wannan abin ya zamanto hujja gare sa akan nayi kade ta Allah shi shi kadaya sannan kuma ya rera da annabtakar annabawa wa annal qur'ana kalama kuma yarda cewa alqur'ani zancen Allah subhanahu wataala ne Allah ce wa kad zakarna wajhal istidlal idhalika mun fadi abin da ya kamata a buga hujja da shi a cikin wannan fi kitabi aymanul qur'an a cikin littafin malam da rubuta na aymanul qur'an da tahibul qayyim kenan inda qawlihi inda yake cewa fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun innahu laqawlu rasulin karim wana haka kenan ko Allah ce fala uqsimu bima tubsirun ba sai na rantsuwa ba da abin da kuke gani wa ma la tubsirun da kuma abinda ba ka gani ashe akwai abinda mutum yake gani kuma akwai abinda mutum baya baya ganin sa daga cikin abinda mutum baya gani jama'a akwai ababen da Allah ya maka ya maka ni'imar su amma baka ganin su daga ciki akwai hankali akwai wanda ke ganin hankalinsa akwai wanda sai da hankali yake daga ciki akwai ruhi rayuwa akwai wanda ke ganin ruhinsa sai kala ganin ai ba shi rayuwa ba kamar ba su kin sabla bane kun tana son a gagare ta katriven ken a zo katriven visit har ta shiga cikin wannan jan ka san akwai ala cewa mutum ya zo rasuwa akwai kwana arba'in da wacece da wacece ka taɓa jin wannan akwai su kwana akwai mutum na shiga cikin cikin are da shi na kwana arba'in akwai ya mutu lagwala akwai na arba'in kwana arba'in da yana cikin are da shi ita ma sallahi ta tashi ta tashi da shirja ita na gado wannan jan ko to mutum ma yana shiga cikin wannan sai dai bai sani ba Allah ya hikima Allah ya Allah ya hikima Allah ya dace da mu Allah ce fala uqsim bima tubsiruna ba sai na rantsuwa da abin da kuke gani ba akwai abin da mutum baya ganin sa kuma sai an tashi kiyama akwai abin da baka ganin sa daga cikin ayi akwai aljannu ko aljannu ka sa akwai su amma baka ganin su haka ne eh ba ma shi ba cikin cike gaba akwai abin da baka gani eh kuma akwai abin da yana waje a jikinka baka ganin sa sai dai wani ya gane maka shi a jikinka ma akwai abin da kai ba ka gane su sai da aka gane maka shi aka ne Allah ce wa ma la tubsir da ba abin da ba ku gani sace innahu la qawlu rasulin karim tabbas wannan zance ne na manzo wanda ke mai karanci amintacce wanda Allah subhanahu wataala ya turo Allah subhanahu wataala ya dace da mu ne kuma ta mukan kuma jabi wasalan ba an kai matsaya sai mu tashi وذكرنا طرفا من ذلك عند قوله saboda wafi anfusikum akwai bayanai akanta Allah ya dace da mu abinda mun ka faɗa ya zamanto gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna Allah ya sa mu wanye da wannan duniyar lafiya kuma abinda muke karantawa Allah ya sa mu yi aiki da abinda muke karantarwa Allah ya tsare mu da abinda muke ji na musibu da kuma ibtila'i Allah subhanahu wataala ya ƙara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya wannan kasar ta mu mai tarin alkhairi da albarka Allah ya ƙara mata albarka da kwanciyar hankali shugabannin mu da Allah ya dora muna muna ƙara nasiha ga su ƙara jin tsoron Allah kuma Allah ya cusa musu jin tsoron sa a cikin zuciyarsu Allah ya ba su ikon yin mana adalci a wannan ƙasa kuma Allah ya tsare mu da su baki daya dan uwa suke taimaka mu da'awar sunna duk inda suke a ko ina Allah ya taimake su a rayuwa ɗaliban ilimi da malamai suke ta kokari wajen karanta da mutane addini Allah ya sanya ikhlasi a cikin abin da ake yi kuma Allah ya sa dan Allah yake kuma Allah ya karba mana baki daya kurakurai kuma Allah ya kare mu akai wannan duniyar da abin da ke cikin ta na rude rude Allah subhanahu wataala ya kare mu akai Allah ya kare mu akai yau sai mu mai ismedia addu'a ismedia muna mata addu'a Allah ya saka da alkhairi kusan suna kokari kware da gaske ya da wannan karatun mutane da dama suna bibiya suna bibiya sosai daga hurare da dama kuma suna addu'o'i na alkhairi wanda kullun in ya taba ban taba ganin sa taba gani na ba amma in kira sai ya ce ina malam Jabir Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi yana jin ina yawan kiran malam Jabir cikin cikin karatu akwai yan uwa da dama suna bada gudunmuwa kwarai da gaske wajen wasu ba a maganin su anan amma duk abin da za mu yi sai mun shawara da su muna fatan da mu da su gaba dai Allah ya sa mu dace wanda gina wannan masallaci baban mu Alhaji Sani Allah subhanahu wataala ya kara wa rayuwarsa alkhairi da albarka Allah ya tsare masa zuriyarsa da tamu baki daya yan uwa dalibai ilmi baki daya muna addu'a Allah ya sanya alkhairi a karatunmu Allah ya sanya albarka cikin abin da muke karantawa Allah ya ba mu ilimi mai albarka mai amfani Allah ya tsare mu da ilimin da bai da albarka bai da amfani Allah ya sanya muna cikin tawagar annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda muke taruwa muna karatu a haka Allah ya nuna mana wata rana muna cikin aljanna tare da shugaban halitta yana yana muna tattaunawa Allah ya nuna mana wannan ranar Allah ya hada mu da manzon Allah cikin aljanna mata da muke barwa gida mu zuwa ta karatu suna ta dubin lokaci ana ta dubin agogo aga har yanzu mai gida bai shigo ba to su ma Allah ya kara wa rayuwarsu albarka eh Allah ya kara wa rayuwarsu albarka kuma Allah ya kara musu imani da ikhlasi Allah ya kara musu imani da ikhlasi kuma Allah ya kara kyakkyawan mu'amala da zamantakewa tsakaninmu da su Allah ya ba mu zuriya tayyiba mai albarka kuma Allah ya ba mu ayya mahdata alqur'ani mai girma wa'inda za su ci gaba da wannan da'awar ko da babu mu a raye subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh